أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شادي وطن جمال الأولى hijira 1445 wanda ya yi daidai da 25 ga watan 11 miladiya 2023 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda a kwanakin bayan da suka gabata mun tsaye da karatunmu ne a cikin suratul anbiya in ban manta ba mun fara muqaddima a suran mun kuma karanta shahi na farko sai muka je hutun da muka tafi yau dai za mu tashi a suratul anbiya zuwa abinda Allah madaukakin sarki Yesu Allah ya samu dace kuma a muqaddiman da muka gabatar game da wannan sura ce sura ce wanda yake makiya ce ga baki ɗayanta suratul anbiya mun yi bayani akan adadin ayoyi da kalmomin da take ɗauke da su da falalan karanta ta kuma mun yi bayani akan sunan surar cewa ita ce suratul anbiya a ƙur'ani ga baki ɗaya suratul araf da suratul anbiya su ne surorin da suka ambaci sunayen annabawa a cikinsu mai yawa suna ganin da wannan ne aka sanya mata sura suna suratul anbiya farkon sura Allah yake ba mu labari da Allah ya ce iktaraba linnasi hisabuhum mana lokacin yi wa mutane hisabi ya kusanto wahum fi ghaflatin mu'ridun amma dai su kafirai suna raukanuwa game da wannan kuma suna bijirewa suna karyatawa game da maganar Allah subhanahu wataala na alkawarin da ai na cewa wanda bai bi shi ba ranar alkiyama zai masa hisabi sai Allah bayyana mana halayen wa'inda ba su imani la ma ya atihim min bikirin min rabbihim babu wani tunatarwa da zai zo musu daga wurin Allah subhanahu wata'ala wanda alkur'ani zai yi musu muhdathin wanda yake zo musu da sabon bayani mana duk lokacin da alkur'ani zai musu zai zo musu da sabuwar magana lastama'uhu za su saurare shi amma fa wahum yal'abuna suna wasa ne game da jin da suke mana za su yi mai ji ne na isgilanci za su saurara ne su yi dariya lokacin da aka zauna musu wa'azi suna ji suna dariya ne amma ba ji na su yi imani kenan nan da aka ce muhdath ba ana nufin qur'ani bane muhdath mana bayanai sababbi da qur'ani yake zo musu da shi duk lokacin da alqur'ani ya zo musu da sabuwar magana da za su ji sai su je suna wasa suna dariya game da abin da Allah subhanahu wata'ala yake tunatar da su Allah madaukin sarki ya ce lahiyatan qulubuhum zukatansu sun zamo raukananni game da al'amarin lahira zukatansu sun raukana game da lamarin lahira ba sa tunanin lahira gabaki daya ba sa yadda da hakikanin abin da ake gaya musu wa asarrun na ciwon lalina zalam wa'inda suka yi kafirci sun sirranta tattaunawa tsakaninsu wa junansu kenan game da alƙur'ani alhada suna cewa ai ma hada wannan ba komi ba ne shi manzon da ke muku magana illa basharun mithlukum mutum ne dai irinku a fata tunis sihira yanzu za ku zo wa sihiri ku bi wanda yake kiran ku zuwa ga sihiri wa antum tubsiruna alhalin kuna gani kahirai magana da suke yi kenan sai su je suna tattaunawa suna sanya wa juna a cikin kwakwalansu cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana zuwa da sihiri ne sihiri yake zo musu da shi ina kasu yadda masu niyyan ma su yi imani da shi su yi imani da ɗan sihiri alhali suna gani kasu yadda da wannan ƙwala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su Rabbi ya'lamu al-qawla fis sama'i wal ard Ubangiji na shine wanda ya san maganan da ake yi a cikin sirri a cikin sammai da ƙasai Rabbi ya'lamu al-qawla fis sama'i wal ard Ubangiji na shine ya san tattaunawar da ake yi a boye a cikin sammai ne ko a cikin ƙasai ne wa huwa as-sami'ul alim Allah maɗaukin sarki shi mai ji ne kuma masani ne. Mana in sun tattauna a ɓoye, to Allah yana son ya gaya musu shi a gurin shi ba abin da yake a ɓoye, komi a gurinsa bayyana ne ba abin da yake ɓoye masa. Kinan ana magana ne da kafirai, mu ma sai mu sani cewa ba wani aiki da za mu yi na alkhairi ko na sharri a ɓoye ko a bayyana face ubangiji yana sanar da wannan babu wani aiki magana da za ka faɗi ta alheri ko ta sharri a ɓoye ne ko a bayyane ko a bayyane allah ya ya sani shi sa allah ya ce ƙala rabbi manzo ya ce da su ubangiji na ya alamu alƙaula ma'ana ya san abin da kuke tattaunawa wa junanku a sirrance fi samari ko a cikin sama ne abin zai wakana wal'adda ko cikin ƙasa duka Allah yana sani idan baka san Allah waye ba wa huwa sami'u Allah shi mai ji ne siga ne na mubalaga ji na Allah ya kai makwara babu yadda zaka kiyasta yadda Allah yake ji sannan alimun shi mai yawan sani ne mai ilimi ne yana da zurfin ilimi bal qalu adgafu ahlamin su dai kafirai sun ce game da mai game da abin da manzon Allah ya zo da shi sun ce a digaru a halamin yaye-yayen mafarki ne abinda ake karanta masa a cikin ƙorani sai ce wannan tatsuniya ne yaye-yayen mafarki ne ba komi ba ne wannan ɗaya daga cikin maganganun da wasu suke yi inda kafirai sun rarrabu wajen suka da faɗin maganganu na banza game da manzo sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah ya tattaro maganganun da suke yi wa'annan su ce kaza wa'annan su ce kaza wa'annan su ce kaza to wa'inda ke faɗin wannan magana bal qalu adgatu ahlamin sun ce yayaye mafarki ne su daban suke bal iftara wasu ce a'a ya dai ƙirƙiro zancen ne da kansa kawai ba magana ce ta Allah su kuma nasu ɓangare da wani duka ra'ayin guda ne suka da addini kun gane ko ra'ayin guda ne amma wajen faɗa ta lalata da'awar manzon Allah kowa da irin abin da yake ce bal iftarahu a ya ƙirƙiro shi ne wasu suka ce bal huwa sha'ir a'a ai mawaki ne ba a kawai ya zama mutane da ita la ilaha illallah mala Allah ya raba mu da hasada Allah ya raba mu da bata in Allah ya bar da kai baka gane duk wani mai hankali in ya ji maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ya san ba tatsuniya bace ya san ba waka bace amma saboda hasada da tabewa da asara wai suka ce manzo Allah mawaki ne falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun to yazo muna manan da aya wata alama da zamu gani in shi annabi ne kamar yadda aka aiko annabawan farko da wannan aya kun san za samu labari wurin ƴan uwansu na kafirci yahudawa da nasara da su kafirce sai su ce musu in ya ce muku annabi ne to yazo muku da kaza ai annabi Musa ya zo da kaza a matsayin aya annabi Isa ya zo da kaza a matsayin aya kun gane misali to in shi annabi ne ya zo muku da irin abin da wa'ancin annabawa suka zo da shi shi yasa kafirci duka milla guda ne duka kafirai ra'ayi guda ne da nada da na yanzu rishin hankalin guda ne emuwan guda ne rishin azancin guda ne shi ne sai Allah yake cewa ma'amanat ƙwabalahun min ƙaryatin wani alƙarya ma'ana ma'abuta zaman cikin wani gari daga cikin waɗanda suka gabace su to bu su imani da ayan da aka aiko annabinsu da shi ba a halakna ha da muka halakar da su ma'ana ka ce da su ai duk wasu da kuke ganin sun gabace ku da kuma labari ya zo muku mun halakar da su to an zo musu da ayan ne irin wadda kuke nema suka ƙi imani aka halakar da su kuma ba za ku yi imani ba ko da an zo muku shi sa Allah ya ce a fahim yu'minun shin su za su yi imani ne amsar su ma ba za su yi imani ba duk da kake ganin wani bai iya ba kai ka iya to kamar na mai kallon kokowa ne kana ya kama kafa ya kada sai ka ga an kada shi sai ka ce bai iya bane to kai ka shigo hilin sai ka yi tsaye ka sai ka rasa ma yadda zaka yi to haka ma wa'ince ne sun nemi an zo musu da ayoyi suka ƙi imani Allah ya halakar da su ko kuma kun zo kuna neman a kawo mu ayoyin da za su tabbatar da shi annabi ne Allah ya ce to inda mun halakar da wayancin musu imani ba kuma ba za ku yi imani ba amma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim ba mu aiko da wasu mutane gabanin ka ba a matsayin annabawa illa rijalan sai dai mazaji nuhi ilayhim muna yin wahayi zuwa gare su wannan ayar malamai suka ce dalilin saukar wannan aya kafirai suka ce da manzo inda kai annabin gaskiya ne kamata ya ashe kana da arzikin da ya hina mu ka himu wadata kana da babban gida kana da babban mota amma yanzu kana zuwa kasuwa kana cin abinci wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq suka ce haba in annabin gaskiya ne a ce shi tai kasuwa shi ci abinci haba ai a daidai abinci kun san kamar yanzu ne in kana ustazu Allah ya jarabe ka kana cikin masu kuɗi kangararru da ka zo kana musu wa'azi sai ce haba ustazu inda gaskiya ne ai da mun ga riga ka ta canza sai sallah riga ma ka gagara su mutane da yawa abinda suke ɗauka wai in Allah ya baka kuɗi ya baka babban gida ya baka babban mota wai shine yana son ka a jarabawa ce irin taka ai akwai da yawa da sun ki Allah suna nan cikin talaucin kuma suna son kuɗin haka da ko ba haka bane da yawa sun bi Allah suna nan cikin wadata da yawa kuma sun bi Allah suna nan cikin talauci da ke suke ci da ke suke sha kuma ba su da imani ba kowa da irin tashi jarrabawa kenan wanda ya fahimci tsari na yadda Allah yake gudanar da al'amuransa duk halin da ya samu kansa shi yana ɗaukar yana cikin irin wannan jarrabawa in yana cikin talauci ba zai ji haushin ubangiji ba ya san haka Allah ya jarraba shi in yana cikin wadata ba zai yi alfahari ba ya san haka Allah ya jarraba shi to su ko kahirai abinda suke ɗauka in shi annabin gaskiya ne dan me yake cikin talauci dan me sai ya ta yi kasuwa ya ci abinci yanzu izgili suke masa sai Allah yake ba shi labari sai ya ce da shi ba ma arsalna qablaka mun aiko da wasu gabaninka ba illa rijalan sai dai mazaji nuhi ilaihim da muke wahayi zuwa gare su nan aya tana tabbatar mana da cewa duk waɗanda aka aiko a matsayin annabawa mazaje ne babu mata ciki an gane ko babu annabiya mace babu wani gari da aka aiko musu manzo a matsayin mace shi yasa malamai suka yi tsammani cewa maryam ba annabiya ce ko ba annabiya ba ce abinda qur'ani da ya tabbatar duk wa'inda Allah ya aiko a matsayin manzanni mazaje ne ya aiko su zuwa mutane kenan sai mu tsaya inda Allah ya tsaya an gane ko so abin tambaya su mata an rena su ne sai ya kamata mutane su gane al'amarin Allah kowa da inda Allah yake aje shi kakkare na kowa inda Allah aje shi su mataye da Allah bai yi annabawa cikinsu ba, ai ba ya rena su ba ne, Allah ya ba mataye daraja, Allah ya ba mataye ɗaukaka, kenan kowa da irin daraja da Allah yake ba shi. Da haka kaka zo kana suka ce, a ai mataye dan kaza ne, dan a'a Allah da ya siyasa irin ta shiga yadda ya tsara, kawai a bar ta a haka, shi kenan. Allah ya samu dace. Allah ya ci gaba da ba mu labari. fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ku je ku tambayi ma'abuta ilimi in kun kasance ko ku sani ba almasu ya ce ahlal zikr sune yahudu da nasara su a littafin su suna da labarin an aiko da annabawa ku larabawa in ba ku da sani inda ba ku da littafi ku je ku tambayi su su sun sani kafin mu aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam mun aiko da annabawa kuma mazaje ne to wannan ake so a kai ba ana so a maida musu martani ne da suke sukar manzo dan me yake taya kasuwa kun san manzo Allah dan kasuwa ne ko ba haka bane tun kafin ya zan annabi auren shi da Khadija sanadiyya ai kasuwanci na sadda ya mata kasuwanci ta fahimci wanga kwararren dan kasuwa ne to sai ta nemi wanga ba ma kasuwanci kadai ya kamata a yi da shi ba a aure ya kamata a yi inda dan kasuwa ne amintacce shi sa in ka sa aminci a kasuwancin ka ko ina yana kanka ba matsayin da bai baka da ka gani manzo Allah dan kasuwa ne ba aibi bane da ka ustazu kaka koma gaya kace ai ko ustazai ne a karantar kuma a nemi kasuwanci ko yaya ne Allah ya sa mai albarka Allah ya taimaka mana Allah ya ce, Shi yasa Allah ya ce, Fas'alu ahlar zikiri, ko? Ku tambayi ma'abuta sani, ma'abuta ilimi, wanda aka ba littafi kafin ku in kuntum la ta'lamu in ku ba ku sani ba. Su malamai suka tabbatar mana cewa wannan aya, ƙarshen aya yana ƙara tabbatar da cewa a Ƙur'ani babu wani abu da ba a yi bayani ba. Daga cikin ayar da suka kafa hujja da shi shine fas'alu ahlar zikiri in kuntum la ta'lamu. Qur'ani ya bayanin komai duk abin da baka sani Qur'ani ya ce je ka tambaye wanda ya san yadda ake ji. Ngani ko? Wani ya zo yana tambaya ya ce wani Qur'anin ku ya ce ai komai ya yi bayani ya ce mai kwarai ya ce to yaya ake yin masa a Qur'ani babu inda an kace ga yadda ake yin masa. Kayan da za a yi masa a ko gari ko? A soya mai a sa itace a yi kaza a yi kaza. Da Allah akwai shi a cikin Qur'ani. na ce mai akwai ce a ƙorani ba ka dai sani na ya ce to ba ni shi ya ce je ka karanta fasalu a halar zikir in kuntum la ta'lamuna ai mu ƙorani ya ce in kana son ka yi masa ba kai ba je ka tambaye mai masa ya ake sai ya koya ma shi kenan ko ba ga bane ya Allah ya samu dace ina qur'ani ba wani abin da ya bari Allah ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am su annabawan da muka aiko kafin kai ba mu sanya su suka zamo gangar jikin da ba sa cin abinci ba wa ma kanu khalidina kuma ba su zamo madawama ba yanzu kenan ana kwantar da hankalin manzon ana kuma ana maida musu martani kenan annabawan da suka wuce kafin kai su ma suna ci su ma suna sha kuma mutuwa tana da su inda har sun mutu kafin zuwanka kenan ashe kai dan ka ci ka sha ba aibi bane in an ce rana kaza ka mutu ba aibi bane to kenan sai menene ɗabi'a ne na ɗan adam a haka Allah tsara mutum ɗan adam kenan ba aibi ba ne mutuwa ko kuma ci ko kuma sha sun masadana humul lu'ada sannan muka cika sa musu alkawarin mu wani alkawari muka yi manzanni cewa za mu ba su nasara akan da'awarsu Allah ce mun cika sa musu alkawarin da muka yi musu shi yasa fa an jainahum muka kubutar da su yayin da muka tashi hallakar da wanda suka kafarce daga cikin al'ummominsu wa wanda sha'o da wanda muke so wa halaknal musrifina sai muka halakar da mabarnata su ne kafare wanda suka kafarce wa Allah Allah ya samu dace manzo sallallahu alaihi wasallam alƙawarin da Allah ya mai na ɗaukaka shi da bashi daraja ya ce ko bai cika ba to haka duk wanda zai yi da'awa in dan Allah ne zaka ga da'awar tana farawa ne kaɗan-kaɗan haka take farawa ba ta da ƙarfi in dai za a yi Allah kafin wani lokaci sai ga da'awar ta yi ƙarfi Allah ya sanya mata albarka mutane suna amfanuwa da ita shi ma Allah ya cika samun su alƙawari yau ga al'ummar manzo Allah a bayan ƙasa suna yaɗa da'awa a bisa karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam naka in kana da manufa ta alkhairi to ka tsaya a kanta sai Allah ya taimake ka ta tabbata ko bayan ka mutu ne akwai wurare da dama wanda manzo sallallahu alaihi wasallam sadda yake raye musulunci bai kai gare su ko ba haka bane amma da yake an kafa abin da zuciya mai kyau yau addini ya yadu inda baka taba tsammani ba sai ka je can sai ka tarda ustaz ko ba haka bane to haka al'amarin yake idan shi ma Allah ya cika samu alƙawarinsa mun maimaita ayar Allah ya ce sun masada'ana humul wa'ada muka cika samu su alkawari fa an jaina hum muka kukutar da su wa man nasha da wanda muke so wa ahlaknal musrifina muka halakar da mabarnata Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban haqiqa mun sabakar muku da littafi shine menene alqur'ani fi dhikrukum a cikin ƙur'ani akwai ɗaukakanku akwai darajanku akwai alfarmarku matuƙar kun yi aiki da shi laƙad an zanna ilaikun kitaba haƙiƙa mun saukar muku da alƙur'ani fihi zikirkum ai fihi sharafakum cikin shi akwai darajanku akwai ɗaukakanku ƙur'ani ba duk wanda yake son daraja da ɗaukaka kai je ko ina ya tsaya riƙe alƙur'ani nan da za ka samu ɗaukaka duk wani abu da kake son ka cimma premier ma riƙe alƙur'ani in mu ƙur'ani hidima bi abin da ƙur'ani ya zo da shi to daraja ka za ta ɗaukaka za ka samu daraja yau a yanzu mutanen da ake son a zama irinsu ƙur'ani na sun kama hidima kowaye inda za ka ce in kan mutu ka zama irinsu zai je yana su me suka bari shaka ja'afar da ya mutu nawa ya bari eh ƙarshen ta cikinmu nan wasu sun yi shi kuɗi amma yau ya samu daraja ko bai samu ba baban shi ne ba shi darajar maman shi ce menene ƙur'ani wallahi yadda ya samu ɗaukaka a ƙwar'ani cikinmu nan kowa na iya samu fiye da haka inda shi yayin ya da su ko mu ba muna raye ba in mun dage a cikin rayuwar da Allah ya ba mu sai kaga mun samu darajar da ta fi tashi inda za mu yi wa Allah daga in kana son daraja ka rike alƙur'ani ba a yi latti ba ba ma'ana ba a yi retar ba kaka ce na maka ni kamar yanzu a'a ai baka san shekara nawa suka sauro ma ko ka sani eh to kenan sa sa kai ita hidima mu qur'ani karanta shi dabbaka shi ikoyi kokari ka koya ma wani shi ka ga ya za a yi ka yada da'awa nan in sa gudunmuwa akan qur'ani wallahi sai ka samu daukaka kuma wallahi sai an san ka a duniya ba kai ne zaka ce a san ka ba Allah zai sa a san ka saboda ka nemi inda zaka samu daraja shine alqur'ani la ka samu alqur'ani hidima Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban haqiqa mun saukar muku da wani littafi fihi dhikrukum a cikin sa akwai ambaton ku mana cikin sa akwai darajan ku da daukakan ku matakar kun yi aiki da shi afala ta'qiluna ba za ku hankalta ba ma'ana ku dawo ku rike alqur'ani wa kam qasamna min qaryatin garuruwa nawa ne muka halakar da su kam anan ba istifhamiya bace khabariya ce na da labari yake ba su ma'ana mun halakar da garuruwa da dama nan da aka ce ƙarya ana nuhin ahal ƙarya ma'abuta zama garin ‘yan garuruwa nawa ne ma'abuta cikinsu da suka ƙibin mu muka halakar da su, kanat zalimatan da ta zamo azzaluma, mana da ma'abuta garin suka zamo azzalumai, wa an sha'ana ba da haƙauman akharina sai muka halicci wasu mutane bayan halakar da wa'ince ne muka halicci wasu mutane na daban, sun muka manta da su. fakam qasamna min qaryatin gari nawa ne muka halakar da su kanat zalimatan da ta kasance azzalima ma'ana da suka kafirce umarnin Allah fa insha'na ba'daha qauman akharina muka halicci wasu mutane daban bayan su bayan mu halakar da wannan alƙarya Allah ya samu dace in gani har yanzu ayar tana aiki ha har yanzu aya tana yi duk waɗanda suka yi guruf akan sai sun ga bayan alkur'ani sai Allah ya watsa da lamarinsu sai ka nemi su ka rasa an gane misali ko kaka ɗauka wai ta wuce tana nan yadda kaka ci mun yi baya duk wanda ya sa ƙur'ani gaba zai samu ɗaukaka duk wanda ya sa kai sai ya gabar alkur'ani to sai ya wulakanta sai ya nakasa sai ya samu rashin cin nasara a rayuwar shi Allah ya ce falamma ahassu ba'sana yayin da suka ga suka fahimci azaban mu zai kama su shine falamma ahassu ma'ana suka ji a jikin su kasa akwai wani abu zaka ce na ji a jikina ngani ko falamma ahassu ba'sana yayin da suka ji wannan kawai abar mun shi yayi cire wannan Allah ya samu dace falamma ahassu ba'sana yayin da suka fahimci azaban mu zai kama su suka hire kenan Allah madaukin sarki yake cewa idahum minha yaqulun sai ga su suna gujewa azaban suna gudu don kursu azaban malamai suka ce wannan aya an saukar da ita ne game da wasu mutane da suke ahlu hasura ahlu hasura wani gari ne da yake cikin yankin yaman Allah ya koma su da annabi suka kafircewa annabi da ƙarshe suka kashe annabi sai Allah ya kama su da azaba lokacin suka fahimci azabar Allah sai ga su suna gudu suna neman su tsere mu azabar Allah Allah ce ina a inda ka yi laifi muka yi hushi da kai duk inda za ka je baka kubuta za mu kama bisa Allah ya ce falamma ahassu ba'sana yayin da suka fahimci ko suka ga azabar mu wanda za mu halakar da su idahum minha yaquduna sai ga su suna gudu suna gujewa wannan azaba latar kudu aka ce da su ku daina gudu warji'u ila ma utriftum fi ku koma ne zuwa ga abin da aka jiyar da ku daɗi a cikinsa inda kuke cin ni'ima wa masakinakum ku koma a wuraren zaman ku la'allakum tus'aluna domin za a tambaye ku kun gane ko shi yasa wasu malama su ce la'allakum tus'aluna an atlin nabiyyi za a tambaye ku don me ko kashe wannan annabi Falo sai suka ce ya wainana kai canmu da na sanin mu inna kunna zalimi lalle mu mun kasance a zalimi fama zalat tilka da hawa Allah ya ce wannan bai gushe ba shine abin da suke faɗa hatta ja'alnahum husinan khamidin har sai da muka mai da su girbabbu ma'ana khamidin wa'inda muka hallakar da su gabaki daya ba a magana suke alamurokin sarki ya samu dace kunga wannan kalma Allah ya raba mutum da fadawa a cikinta da na sani ran da ba zai maka amfani ba shi sa Allah yake ba mu labari game da waɗannan da suka kafurce azaba Allah ya same su to magana su bata wuce da na sani ba qalu ya wailana inna kunna zalimin suka ce kai can mu mu dai mun kasance azzalumai ne sai sa Allah ce fa za kama zalat tilka ai tilka shine wai da na sanin kenan bata bushe ba ita ce da awamun abinda suke faɗa hatta ja'alnahum hasidan hasi da mun sa suka zamo girbabbu khamidina ay mayyitina matattu la yataharrakuna ba su motsi har suka mutu suka daina motsi da a wasu dai da na sani na Allah karba mu da na sani da haka duk mutumin da ya kebin Allah in dai har Allah ya hushi da shi to zai kare ne da dana sani kun ba ta amfani shi Allah ba ta amfani kawan mutumin da ya shiga bakin kura yana wayo shi wayo shi wayo ba ta amfani ka yanzu dan kana wayo ka wayo ka ka shiga bakin kura tana jin yunwa dan girman Allah wannan wayo tana ceton ka tana amfani ba ta da amfani haka ma duk mutumin da yayi laifi har Allah ya wuce da shi ya kama shi da laifinsa to wannan wayo da zai yi ba za ta amfane shi Allah ya ci gaba da bamu labari wa ma khalaqna as-samaa wal arda bu mu halicci sammai da kasai ba wa ma bainahuma la'ibin da abin da yake tsakanin su ai la'ibina muna masu wasa ko kuma muna masu raukanuwa ma'ana ba mu yi sammai da ƙasai ba mu bar ku babu ku yi ko ku bari babu umarni babu hannun Allah ce ba na haka muka yi sammai da ƙasai ba mun yi sammai da ƙasai ne don mu aje ku a ciki don mu nuna muku ikon mu mu ce ku yi kaza don mu ne su Allah mu ce ku bar kaza don mu ne su Allah amma haka kawai kana mutum bawa a ce ga abin da ake so kuma kace dan me bawa yana da zaɓi ne eh me da zaɓi take nan a umarni na Allah ko hani na Allah baka cewa dan me an ka hana kaza dan me an ka bar kaza rashin sanin Allah ne duk wanda yawaye gari yana ganin dan me an ka yi kaza ai ya kamata ai kaza ne bai san Allah bane ba wanda ya san Allah haƙiƙanin sanin Allah in an ka ci ai kaza bai tambaya da Allah masu wayoyin nan su su su abin nan su kula da wayoyinsu in ba ka iya kashewa ka sa sinansu wanda ya san hakikanin Allah in an ce shi kaza bai tambaya me yasa yanzu misali in asubahi ta yi ka tashi ka raka ni dan Allah ka san ko dan me eh to akwai bukata ka sani amma bukata ka sani me kai me kai din ne wanda yayi ka haka yake so to haka in kai bawa ne na gari baka tambaya me yasa kawai zan yi missa wanda yayi ni haka yake so sai ka tsaya haka an ce ayi azumi idan me eh ban sani ba amma waye ce wanda ya yi ne to yi za a yi a tsaye ana a bar kaza waye hana Allah to kaka ce dan me ya hana sai dai an ce dan me baka kaza ba saka ce dan wanda ya yi ne ya ce bai su in kai haka ka huta saboda ba a yi ka bane dan wasa sama da ƙasa da aka yi ba an yi bane dan wasa amma sai ga wasu shedanu Allah ya ce kaza wai yana diba ai ya kamata ai kaza wai saboda shi yayi boko baka san Allah bane wallahi sai mai da kai makamu ba yadda za a yi to mi za ka yi misali sai ka waye gari baka da ko sisi kuma ka tabbatar Allah ne bai kaddara a tsari na shi ka samu kuɗi ba ya la kamata ka ce dan me kawai sai ka sa hannu bi ka yadda yau haka Allah ya so ya ake ban da koko na mini din ne ya so haka na haƙura ai babu daɗi ko ba haka bane sai ka yaku kenan ba abin da yake ba mutum kwacce haka ne irin ya san Allah ya san ba Allah yake bane dan wasa akwai hikima ran da ka samu akwai hikima ka samu shi yasa ka samu ran da baka samu ba akwai hikima ka ka samu ran da kake da lahiya akwai hikima a bar ma lahiya duk da baka da lahiya akwai hikimar ka a baka da lahiya kakka tambaya lamarin Allah babu wasa kudi a cikin sa shi yasa Allah ya ce wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma halati samai da kasai ba wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su la'ibi da dan wasa law aradna an nattakhidha lahwan inda muna son mu rike wasa lattakhadnahu min ladunna da mun rike shi can a gurin mu in kunna fa'ili inda mun kasance masu haka bane to mu mu aikata haka ba wannan ayar Allah madaukin sarki ya samu dace raddi ne game da waɗanda suka ce Allah yana da ɗa gane ko alarabawa sun ce mala'iku ɗin Allah ne ko nasara sun ce isa ɗan Allah ne ko to shi Allah ya ce lau aradna an nattakhidha lahwan da muna son mu rike wasa nan lahu shagala wasu malamai suka fassara shi da mata saboda mace shagali ce tana shagaltar da mutum Allah ce inda muna son mu rike mata balle ta shagaltar da mu to ba duniya za mu kawo ta ba nattakhadnahu min laduna la can za mu rike ta mana kana da mata kana sako da duniya kana da da kana sako shi terere ba kai rike shi za ka yi gidanka inda kana da gida to shine zala ce inda muna son haka da gidanmu za da cin zamu rike ta a hannunmu Allah ya ce amma mu ba mu ba su ma masu aikata haka bane in kunna fa'ilin mu ba masu kasancewa muna aikata wannan bane ma'ana Allah baya da misali ake musu ku ce malaiku kudin Allah ne ko ku ce Isa dan Allah ne inda Allah yana da bukatar ta ko mata da guri ne zai bar su kuma ai Allah shine yake da zabi kuma Allah zai zabi mata dan girman Allah in tambaye ku zai zaɓi irin na duniya ne eh ai dai karanci zaɓi hurin ilu ko ba haka bane wanda ba su aihuwa ba su ba haya ba su hisabi ba su kaza ka zo ka ɗauko mace da tana nan kwana biyu ko ba laya sai an ta yi obital mana ne na Allah yana yin raddi ne ga wanda ke ganin Allah yana da ɗan Allah ce ba ya da ɗan in gane wannan ko Allah ya samu dace Allah ce bal naqdhifu bil haqqi ala al batil hakika mukan jefi gaskiya da ƙarya ma'ana mukan ɗauki gaskiya mu jefi ƙarya da ita fa yadmabuhu sai ya halakar da shi abin da ake cewa fa yadmabuhu malamai suka ce daga addimamu ne sai ya kama shi ta kwakwalwa ta maɗiga ka san duk ƙarfin abin mai rai in aka fasa maɗigan nan tashi ya lalace to gaskiya sai ta zo ta rabki ƙarya ta maɗigarta shi kenan fa'ida huwa zahiƙo sai gashi yana mai gushewa mana sai ƙaryar ta gushe saboda ƙaryar ta gaskiyar ta zo ta halakar da ita wadda kuma wani ku ne gwanin azaba ya tabbata a gare ku in ba ku tuba ba mimma ta sifu na game da abin da kuke siffanta Allah da shi na cewa Allah yana da ɗa duk wanda ya mutu da aqidar Allah yana da da yana da bane azaba a wannan Allah ya kare mu da wannan aqida walahu man fis samawati wal ard halittun da suke cikin samai da ƙasa dukkan su na Allah ne ba magana da ake ba ko mata wa man indahu kuma waɗanda suke gurin sa mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadatihi ba sa yin girman kai game da menene game da bautar Allah subhanahu wata'ala kowane lokaci suna bauta masa wala yastahsiruna kuma ba sa gajiyawa ma'ana ba sa takaitawa game da ambaton Allah kowane lokaci suna yin ibada ga Allah subhanahu wata'ala yusabbihuna al-layla wan nahara suna yin tasbihi ga Allah dare da yini la yafturuna ba sa gajiya ko da yaushe suna yin tasbihi ga Allah amit takhadhu alihatan min al-ard haka ne ko Allah madaukin sarki yake cewa shin sun riki ababen bauta ne a matsayin allola min al-ardi daga bayan ƙasa hum yunshiruna ma'ana wa'inda su ne ake yi mana ba sa iya yin wani abu ana yin su ne ba san abin da ake musu ba ai da ya adamu na an ibadatin ba san akan bautar da ake musu law kana fihi ma alihatun da a ce a cikin sammai da kasai akwai allola ba guda ba ba Allah kadai bane illa Allah sai dai wannan Allah na ma'ana da akwai wasu allola ba ta ba wannan Allah bane kadai lafasadata da samai da kasai sun lalace don wannan Allah zai ce yana son ai kaza wannan Allah ya ce ba abin da za a yi Allah ya ce fi subhanallah sarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi ubangijin al'arshi amma ya sifonu game da abin da suke siffanta shi da shi Allah ya samu dace kun ga abinda Allah yake muna ishara da shi su waɗanda suka riƙe allola a bayan ƙasa kuma bayan Allah sani cewa babu wanda ya cancanta abautawa sai Allah shi inda a bayan ƙasa akwai Allah ba guda ba to da an samu matsala shi ne sai Allah ya ce tsarki ya tabbata a gare shi dan ba kusan ko shiwaye bane shine ubangijin al'arshi halittu wanda mutum yake iya gani inda za a ba shi dama to mafi girma shi ne al'arshin Ubangiji. Da kursiyu, wasi a kursiyu husama wata wal'ar. Kursiyin Allah ta yi rawanci sammai da ƙasa. Dukansu in an kasa su a cikin kursiyu to ba abin da za su tare. To ita ko kursiyun ɗin inda za a haɗa ta da al'arshi to babu abin da za ta tare. shi ne sai Allah yake nuna shi Ubangijin al'arshi ne, ba wai ko mutane ba, ku nawa kuke, me kuka tare. Kenan Allah yake cewa la yus'alu amma ya faru, ba a tambayar Allah game da abin da ya aikata, ba mu yus'alu ne su ba yusu ake tambaya. Ni Allah ya muku abu ba a cewa don me ya yi kaza. Ni da an ga halin da muke a ciki, da ba ku za ku yi shawara ku ce don me Allah ya samu wannan hali a sai dai ku in ba ku bi Allah ba za a tambaye ku am ittakhadhu min dunihi aliha sun riki allola kuma bayan sa shi Allah subhanahu wataala kulka ce da su hatu burhanakum to ku zo da hujjarku da kuka rike wa'annan a matsayin allola me suka yi in za ka yi abu za a ce menene cancanta shi to me cancanta su da kurke su allola me suka yi muku me suka kera muku hadha zikru man ma'iya wannan alqur'ani shi mana da yace hadha yani alqur'ani zikru man ma'iya labari ne na waɗanda suke tare da ni wa zikru man qabli da kuma labarin waɗanda suka wuce gabani na بل أكثرهم لا يعلمون الحق يوانسو بس سن غسكيا با فهم معرضون سنا ماسو بجري و غسكيا يند أكي كرنسو زوا غسكيا معنا سنا قرية تاوى القرآن لمنزو صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه بما أيكو وني منزو غبانك با illa nuhi ilayhi face mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa cewa ba abun bautawa da gaskiya sai dai ni fa abudun ku bauta mani babu wani manzo wanda Allah ya aiko shi face ya yi kira zuwa ga kalmar la ilaha illallah sai sa annabawa Allah ga baki ɗayan su ta fannin aqida do aqida su guda ce fannin tauhidi guda ne duka dukkan suna kira ne a bauta wa Allah shi kadai ka hada sa da wani a tsarkake ibada ga Allah inda za a samu bambanci sai da a samu bambancin shari'a amma ba bambancin aqida ba in gane bambancin aqida da shari'a dan ka ce aqida abin da ya shafi kudurcewa mai kyau a zuciya wanda ya samu ƙudiri mai kyau alaƙa mai kyau ta tsakanin bawa da ubangijinsa yana da aƙida mai kyau kenan to duka annabawa irin kirin da suke kenan amma yan ka ce shari'a ayyuka a aikace da za a shar'anta a cikin addini za ka ga wasu an shar'anta musu saɓanin abin da aka shar'anta mu ya yi wahal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun misali ya kuma su imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta mu wanda suka wuce gabanin tabbas in kun yi azumi za ku samu jin tsoron Allah yaya aka shar'anta mana mu an shar'anta mana shi a watan Ramadan za mu yi dan azumi 29 ko 30 ko ba haka bane to amma su kuma wasu ba haka aka ce su yi ba sai zaman to an ban mu ta shari'ar mu da nasu mu a shari'ar mu in an yi yaƙi an ka samu ganima konewa ake yi ko cinyewa ake yi amma a wata shari'a wuta za a sa a kone su a shari'a su kenan ya kenan ana samun bambanci a shari'a amma a kira dubura ce faƙarar ta hadar rahimanu walada kahirai suka ce allah yana da ɗa subhanahu sarki ya tabbata a gare shi bal ibadun mukramun Allah ya ce a'a su dai bayi ne abun karrama kenan nan ayar tana nuna wa'annan da suka ce Allah yana da ɗa suwaye zane aya yana nuna mana mutanen maka kenan larabawa su suka yi wannan magana inda an ce ibadun mukramun bayi ne abun karramawa su ake na kenan mala'iku da suka ce al mala'ikatu banatullah mala'iku ƴaƴan Allah ne mata shine sai Allah ya ce وقالوا اتخذ الرحمن ولدا suka ce Allah yana da ɗa subhanahu tsarki ya tabbata gare shi bal su a su dai ibadun mukramuna bayi ne menene bayi ne abun karrama Allah madaukin sarki samu dace kinan da an ce ibadun mukramuna ya anil mala'ika abinda ake nufi mala'iku kenan kun gane ko da su yahudawa wanda suke da ɗa mai aƙida irin tasu shine uzairu nasara wanda suka yadda aqidar su da ne ga Allah shine Isa su kuma larawa suna ganin mala'iku duka ɗayan Allah ne mata to shine sai Allah yake kora wannan magana yace su mala'ikun in buku san su waye ba su ibadun bayi ne na Allah mukramuna da Allah ya girmama su ya ba su darajar da ta dace da su la yasbiqunahu bil qawli ba sa zigan Allah ga wani magana mana jibril ko israfil ko mika'il ba sa gabatar Allah da yin wata magana ko ba da wani umarni Allah ce wahum bi amrihi ya'maluna suna aiki ne da umarninsa malaiku duk abin da za su yi sai Allah ba su umarni ya'lamu ma bayna aydihim Allah ya san abin da yake gabanin su kun gane bai na aibihi mana abin da yake gabaninsu abin da za su tarar duk halittu abin da za su tarar a lahira Allah yana da labari yana da sani daga yanzu har izuwa tashin kiyama Allah yana sani da duk abin da zai faru kuma alfahu da abin da yake a bayansu yanzu abin da an kai dazuko da tun farkon duniya Allah yana sani da shi to in an kai tashin duniya kowa ya kowa lahira abinda zai faru bayan an bar duniya Allah ya sani in Allah ya san abinda zai faru gaba abinda zai biyo baya ya sani yanzu mun ma aiwa da labarin abinda muka sani yanzu ne in an ji ba mu san me zai faru ba ko kuma abinda aka yi ba mu nan ba mu sani Allah duk yana sani da wannan Allah yake cewa wala yashfa'una ba za su ba za su yi ceto ba su mala'iku illa liman irtada illa liman irtada sai wanda Allah ya yadda wa hum min khashyatihi mushfiquna su dai min khashyatihi ay game da darajar Allah mushriquna ai suna jin tsoro ma'ana game da haiba Allah mala'iku suna jin tsoro suna girmama Allah suna jin tsoron Allah alwai sun fasa da khashiya bi ma'ana haiba ai min haibatihi mushriquna ai khaifuna suna jin tsoro game da girman Allah subhanahu wata'ala yanzu abinda ayat take son ta mana ishara da shi inda akwai waɗanda suke kusa da Allah wanda ya kamata su buga gaba cewa za su yi ma wani abu a lahira su ne su jibirin da su israfil inda su Allah ya da su inda wahayin nan kafin ya zo da manzon Allah saboda Allah ya yarda da jibril sai a ce ɗauki kaza je ka kai wa manzon Allah Allah akwai amincewa ko babu amincewa amma sai Allah ya ce duk yadda na amince musu lahira ba su isa su ce mun cece ka ba sai dai inda izinin mu ma yanzu sai wani katon banza ya ce wai zai cece ka a lahira saboda kai wawa ne kuma sai ka ce eh haka ne akwai shehi wani ne rashin sani Allah ne lahira wallahi ba wasa ba ce lahira ba wasa ba ce shi zo shi ya je ya ga da take ne mu qur'ani ya ga mana lahira wala tazil waziratu wizr ukhra ko ba ka bane da kullum imri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni ko ba ga Allah ya ce ba kowane mutum tashi da ishe shi Qur'ani ne kudan nan ko wasu wani ce zai cece ka lahira wai kai ka yadda ai ba Allah ba ke mu yi aikin kwarai mu fata Allah ya karɓi ayyukan mu ma kan mu dogara da wani zai mana wani gata a lahira da kare Allah ya ce man yaqul minhum inni ilahun min dunihi duk wanda ya faɗa daga cikin mala'iku cewa ni abin bauta ne daban koma bayan Allah ba za lika na jazihi jahannam to wannan za mu saka masa da wata jahannama ka za lika na jazi zalimi kamar haka muke saka maka mana su kan su mala'iku wanda ya kuskure ya ce ba haka ba ana ce za mu hukunta shi to kun ga yadda ake mulki jama'a in kana shugaba babu ɗaga kafa akan abin da ya shahi mulki duk wanda yake yana mulki amma akwai waɗanda za su taka masa mulki ba shi kake mai mulki ba ne kamata ya yi a mulkin ka duk wanda ya taɓa ka a mulki to za ka ta wani sarki yake ce man na za a ce man na za ana fi mulki na ko man na za ana mulka na na za ana hayata duk wanda ya zo ya ja da mulkin mu na shi na zamu yi ma domin ka kana son ka taɓa mulkin mu to mu gara kana zamu wadda ba ka da rayuwa kawai saboda mulki bai sun wata Allah baya wasa da mulkin shi kuma ya cancanta shi haka. Awalam yaran ladina kafaru shin kahirai ba su ga cewa ba annas samawati wal arda sammai da gasai kana taratkan sun kasance hada suke. Fatabna ma sai muka raba su. Da kafin ai sama bakwai da ƙasa bakwai Allah da iliminsa ya san zai yi amma ranar da zai haka an tsara sai ta zo shi hakan suna manne da juna da ya so shi raba su sai ya zo ya raba ya ce sama ta zama bakwai ƙasa ta zama bakwai inda da haka na ƙudurar Allah kafin a raba samman nan bakwai a yi ƙasan nan bakwai lala ya sama da ƙasa suke in ma baka sani ba Allah ya ce kana tare su kan manne suke a haka kwale suke mu ne da muka so fafa ta ƙana ma sai muka raba su waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy muka sanya kowane abu ya zama zai rayu ne da ruwa ma'ana zai rayu sanadiyar samun ruwa duk abu mai rayuwa to ruwa za su yi masa amfani fala yu'minu shi mutane ba za su imani yanzu abin tambaya wani abu ne dai ka sani wanda yana amfani ba da ruwa yake aiki ba babu duk wani abu mai motsi sai da ruwa ta yau ba abin da ke amfani da jini ba ma har halittun da ba su amfani da jini da yawansu in babu ruwa lalacewa su ke mota in babu ruwa tuka ta hatsari ne jirgin sama in babu ruwa tuka su hatsari ne ko ba haka wani suna amfani da jini ne to in ka ɗebe wannan misali ne kawo amma duk abin da yake fama yake amfani da jini a ce babu ruwa ko yake halittu da yake suna Allah ce ruwa ya zama sanadin rayuwarsu kina nema ce ga Allah inda Allah ya so sai zamanto ɗan adam ba su bukatar ruwa kuma haka za su yi rayuwa har su koma ga Allah ba su bukatar ruwa yana yiwa ko bai yiwa amma da Allah nuna ma kudura irin ta sai ce da ruwan za ku yi amfani sai sa inda ka da ka ji kishirwa sai ka sha sai sa ruwan sun yi komai alha duk duniya inda ka tayi ruwa bai da tsada inda an ce ‘yan adam da man fetur za su yi amfani da Allah ƙasar da ba su da man fetur su ƙaga nasu eh ai akwai matsala ko ba gaba ne amma saboda Allah yana da hikima sai yasa abin cikin sauki na ne muke waje Allah fil ardi rawasiya muka sanya manya manyan duwatsu a cikin ƙasa an tamila bihim don katta nutse da mutane kan mutane su nutse a ciki waje Allah fiha fijajan muka sanya manyan hanyoyi a cikin ƙasa sugulan su zama wurin bi mana sugulan fassara ne na fijaji muka sanya manya-manyan hanyoyi ga mutane da Allahum ya hatadun don su ya shiriwa duk wata hanya da ka san tana kai gare kaza ba wai gwamnati kuna ta yi kamar dama Allah ya tsara akwai ta duk hanya da ka san tana kai wuri kaza dama Allah ya yi tun da aka yi duniya an tsara ta hanyar gidanku ta karen ku da kase ku ku gina wurin da kuka yi gina kun kashe da dama Allah ya tsara akwai ta in ba haka wani wuri in katta ka ga yaya za a yi a kai can kuma sai ka ga an kai misali ne na Allah saboda mu mutane mu rayu mu samu sauki Allah ya ce waje Allah sama'a saqfan mahfuza Allah ya sa ya ce muka sanya sama ta zama saqfan ruhi akan kasa mahfuzan wanda yake tsararre ne ana mahfuzan bin nujum mun tsare shi da tabarari sama a tsare take duk inda shedan ya tinkaro ta Allah subhanahu wataala sai ya radde ga shedan ya sa shi an taurari su je ko shi babu yadda za a yi shi kai zuwa ga Allah Allah madaukin sarki ya samu dace kenan rufi ne tsararre sama shedani baya ratsa وهم عن آياتها معرضون أما سو متاني سنا كافر شو أقمد آيوينت وهو الذي خلق الليل والنهار لا شيء وند يا هل تشسم متين دري ديني والشمس والقمر يا هل تشرانا دوتا كل في فلك يسبحون دكان سو suna yawo ne a cikin falaki ma'ana a cikin sararin da Allah ya tsara musu inda za su yi tafiya وجعلنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد Allah ce da annabi ba mu sanya ma wani mutum dawwama a duniya ba kafin kai ba mu sanya ma wani mutum dawwama a duniya ba kafin kai a fahim mitta to shi idan ka mutu kai a fahimul khalidun su za su dawwama ne mutumin da ya ga kaya sauran mutuwa to shi zai dawwama ne ba wanda aka sanya ma dawwama a duniya kowane hali da kake ciki baka dawwama a shi sai dai wani ya riga wani sai duka ce wani ya riga ni mutuwa an an aihe mu tare amma ya riga ni mutuwa amma da ƙarshe mi za ka yi ko kuma wani ya riga ni tsuha an aihe mu tare ya tsuha yau da gobe kai kuma mi za ka yi ko haka bane haka abin yake kuma kun san hikima ta Allah yadda yadda bai yana da wahala ba ba zai yi bane yana yi amma a al'ada bai cike faruwa ba a aihe ku tare ku mutu tare yana yi mafi yawanci wani ya rigan wani ko ba haka bane in dai ba annoba bace to haka ma bai yi wa a aihe ku tare kuma ku tsoho tare dole sai wani ya riga wani tsoha amma dan mutum ya riga ka tsuwa ya hana ka tsuwa ne eh dan wani ya riga ka mutuwa ya hana ka mutu ne eh to sai Allah samu dace yanzu mutum bai mamaki ka riga shi mutuwa duk wanda kun ka aihu tare in an ka cewa ne ya mutu bai ce ah to ya mutu miyo shi na an ka aishi ba tare an ka aihu ba ka taɓa ganin mai wani mamaki amma sai ya wani matakun ka taso ji hayya tsuba iko Allah mai ji wani hayya tsuba tarin ka taso wani na ne kaya wani ka ne ai akwai mamaki ai kai mamakin mutuwa shi in yan mutu kai mamaki kana mamakin ya mutu idan haka duk tsari na Allah ba a mamaki bai yiwa kai shuka ka kai gonarka rana guda kai shuka amma sai ka kata kai sai ka ce waɗanda ga sunan sun bushe ana jiran waɗannan musulmi kuma rana guda ka shuka su ana mamaki aga a daina mamaki game da tsarin Allah haka Allah yake tsara biye da kai ka Allah yake kace alhamdulillah daidai na kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai zai ɗanɗana mutuwa kowa zai mutu inji Allah wa nabluukum bish-sharri wal khair za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi fitna duka jarrabawa da mun yi bayani alfitna su tati fil qur'ani wa tufid arba ma'ani ko ba ka wani wa min ma'aniha al ibtila mana yan jarabe ka da alheri jarabawa ne yan jarabe ka da shari jarabawa ne wa ilaina turja'un mu gare mu za ku koma ku mutane Allah ya samu lafiya ina ganin za mu tashi aya na gaba in Allah ya kamar da abin da muka daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya kamar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka